الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram yau insha Allah muna ashirin da ɗaya da watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya shi ne yake daidai da watan oktobar goma nawa da shi talatin da watan oktobar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas watan oktobar wanda ake wata na goma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan karatu ya zama na sababi da mu da muke faɗi da masu sauraro ya zama mana sababin shiga aljanna gaba ɗaya. Ya ‘yan uwa musulmi, yau Allah ya ba mu dama za mu tashi tun Ramadan sai yau alhamdulillah za mu ci gaba da tafsirinmu. Wanda sanin kowa ne durar talata ake wannan tafsiri a nan makaranta tsakanin magariba da lisha. ran talata tsakanin magariba da lisha Allah sa albarka a ciki idan bu manta ba a cikin ramadan mun tsaya a cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake ce ma suratu taha suratu taha mun yi bayani takaitacce da yawa tun lokacin da zamu fara ta wadda sura ce ayoyinta 105 zamu tashi kan aya ta 105 ayoyinta 135 sura ce wadda ayoyinta 135 tana daga cikin dogayen surori wanda hadisi ya tabbata cewa wanda ya hardace su yayi guda shida ko bakwai a wata ruwaya wanda ya hardace su yayi aiki da su ya karance su to ya zama malami tana daga ciki ita wannan suratu taha mun yi bayani cewa tana karantar da mu at-taysir fi din sauki a cikin addini addinin musulunci ya zo an sauƙaƙa mana abubuwa da yawa in ka duba ga addinai wanda suka wuce wanda abubuwan a da in ka yi su zunubi ne in ka yi su kamun ka kankare su ga yanda za kasance abu mai tsanani amma addinin musulunci da ya zo na ƙarshe tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan wannan abubuwa sai Allah ya sauƙaƙa mana su wannan sura tana karantar da mu wannan abubuwa sannan kuma tana umarni da da'a biyayya ga Allah da ma'aikin shi sallallahu alaihi sallam. idan an ce ma Allah ya ce annabi ya ce ka samu hadisi ingantacce to ba saurarawa babu saurarawa Allah ya ce ayal qur'ani san tagarya hadisin annabi ingantacce ya ce kaza da kaza to babu saurarawa wannan sura duk abubuwan da take karantar da mu kenan mun yi karatu a cikin ta har zuwa aya ta 105 yau kuma za mu tashi a kan aya ta zuwa aya ta 104 ko yau za mu tashi kan aya ta 500 yas'alunaka wa yas'alunaka anil jibal mi Allah ya ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا تغي فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa ya sa'alunaka anil jibal, annabi sallallahu Alaihi sallam. za ku yi mamaki, aka ce suna tambaye ka akan duwar watsun wannan yaya za a yi da su ranar kiyama. kun ga a nan gurin amsa sai ta zo sai Allah ya ce faƙul faƙul ɗin wannan faƙin wannan tana da bayani da yawa domin duk cikin ƙur'ani ko ina akwai gurare wanda muka rubuto ku ji daga an ce ya sa'alunaka suna tambaye ka to ƙul take zawa babu fa to me yasa a nan gurin sai faƙul ta zo sai aka sa fa to wannan ta wannan tambayar ta bambanta da sauran tambayoyi ku duba gurin ayoyi da dama Allah subhanahu wataala yake ce mana a wani wuri wa yasalunaka anil yatama sai ta yi qul islahul lahum kaga ba a ce ba fa ko yasalunaka anil yatama suna tambaye ka akan sha'anin marayu qul ga ya musu قل إصلاح لهم خير islahul lahum khair ba- sulhu tsakaninsu shine yafi alkhairi a daidaita komi menene muke so mu fahimta kul kawai ta zo ɗaya kenan ta biyu wa yasalunaka ma za yunfiqun sai aka يسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
قل العفو kaga wannan aya ita ma wa yasalunaka ma za yunfiqun sai aka ce qulil afu me za su ci da qulil afu abin da ya saura ka gani ba a ce ba faqul bi kenan a gaba Allah yace yasalunaka anil khamri wal maisir يسألونك عن الخمر والميسر to قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس
kun fahimci abubuwan da nake faɗi ko kaga a wannan aya ita ma yasalunaka anil khamri wal maisir suna tambayar ka cikin sha'anin giya da caca da tantal da menene sai amsa da ta zo mi tace kul kawai gaya musu fihi ma ithmun kabirun akwai zunubi mai girma a cikin su wa manafi'u linnas manafi'u kin wannan malamai sun yi fassarar shi dan ribar da zaka ci ta duniya ita ce manfa'a kin kenan a fahimta da kyau hallau a ƙara guda ya sa'alunaka anil anfal qulil anfal lillahi wa rasul عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول to duka wannan ayoyin da muka janyo suna tambaye ka annabi akan kaza kul ga ya musu kaza ne suna tambaye ka akan kaza kul ga ya musu kaza ne to mu komo kan wannan surai Allah da yace wa yasalunaka anil jibal suna tambaye ka akan sha'anin duwal watsun wannan rugum rugum saboda ai kun san tarihin kun san yanda Allah subhanahu wataala ya gaya mana yanda duniya za ta kasance idan shamsu kuwirat idan aka tahiyar da hasken rana aka juya ta rana ra- ra- ra- kuma aka juya duniyar gaba daya komi ya ragalgaje a hawali yawmul qiyama to su duwatsun wannan yaya za a yi da su yanzu wannan kasan dutsen na karkada da dutsen garin malam da dutsen bareyi da dutsen ina ne dutsen adirba da kamfan duka duka wannan duwatsun ya za a yi da su ranar kiyama misali ne don ka gane to amma tambaye sai aka ce faƙul faƙul me yasa dukkan sauran ta aka yi ƙul amma a nan ta aka yi faƙul kenan faƙin wannan tana da magana to shine ɗaya daga cikin masu tafsiri imam tabari rahimahullah ya ce dukkan wannan tambayoyin sun abku tukwana amsar ta zo amma ita wannan tambaye bata abku ba Allah ne ke gaya mai za su tambaye ka akan duwatsu to lokacin da suka tambaye ka faƙul sai ka ce musu an fahimta ko ita ɗaya ta bambanta wannan amsar ta zo kamun tambaye sauran kuma dukkansu tambaye ta zo tukwana amsa aka kawo mishi wannan ku Allah subhanahu wataala ya kawo mishi tambaye da za su yi kuma ya kawo mai amsai kamun ma su yi tambaye la ilaha illallah za su tambaye ka akan duwal watsin wannan yaya za a yi to faqul sai ka ce musu sai amsa ta zo sai Allah ya ce faqul to sai ka ce musu yansifuha rabbi nasfa Ubangiji na zai nike su nikewa. Duwal wasu wannan rugum-rugum da kuke gani, Allah subhanahu wa ta'ala zai ri- nike su nikewa, an nike su kawai gaba ɗaya. Fayyadaruha ƙa'an safsafa, ita wannan ƙasa za a barta ta zama ƙa'an in an ce ƙa'a hili ƙato guri. Ƙa'an hili falfajiya wadda take ita ce, safsafa wadda take a meke. sak babu tudu babu gangare babu komi haka kasar za ta koma a gaba za a yi tambaye kuma a gaba ga amsar da zaka bada in an yi tambaye subhanallah fa yadharuha qa'an sastafa sai Allah ya ƙara ta'akidi akan magana dan kusan abun haka yake sai Allah ya ce la tara fiha iwajan wala amta ba za ka gaba wata karkata ko kuma tudu duka dai zancen ne safsafan babu karkata babu wani tudu a tare da ita haka Allah zai meke ta ana ba mu labarin ranar kiyama yanda ahwal ɗin zai kasance yanda duniya za ta kasance da gurare da dama kuma inda muka samu bayanin irin yanda za a zamna tsakanin mutum da aljani da kura da zaki da kowa a guri guda duka wannan ranar kiyama ce duka wannan ranar da za mu yi tattalinta ne domin lamu halata sai ta zo mana sai mai Allah ya ce yau ma'idin ya tabi una da'iya la'i wa jala a wannan ranar gaba ɗaya mutane za su bi da'iya wani mai kira Allah zai aiko mala'ika ya yi kira duk abin da ya ce a yi haka na za a yi a yi can wajen gaba ɗaya za a yi babu mai saurarawa gaba ɗaya kawai za a ta yi sannan su mutane ai Allah ta yi a wani guri wa hashar nahum falam nugadir minhum ahada za mu tattaro su gaba ɗaya ko ɗaya ba amincewa mutum ɗaya ba amincewa a cikin kabari mai busan nan daga ya busa ya ke rayuka radaddagaggu ya ke jiki radaddagaggu da ke rayuka ku amsa kiran ubangijinku gaba ɗaya kowa zai kullu subhanallah kakan kakan kakan kakan kakan ka tun har zuwa annabi adam har zawa kai har zawa bayan ka dan dan dan dan dan ka gaba ɗaya za a kullo gaba ɗaya a tayi taron mahashar a tattara mu gabaki ɗaya mu duka da mutum da aljani da dabba da tsuntsu da kwari ta menene ta menene ta menene a tattara mu gaba ɗaya muna cikin wannan yanayi Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko mala'iku na sama ta farko sun kewaye mu kewaya goma an sabko na sama ta biyu sun kewaye mu da mu da mala'ikun sama ta farko kewaya goma ta uku sun zo sun mu kewaya goma ta hudu sun zo sun mu ta bakwai sun zo duka kowanne sun kewaya goma muna tsaka da mu da mutane da aljannu da dabbobi da da tsuntsaye ina guri yayi guri an rasa yanda za a yi ga zafi ga rikici an rasa yadda za a yi Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa yin shi ba la ilaha illallah wannan abu yana ba da tsoro tsoro na mamaki wanda dole kuma sai an yi shi da kai ka ki kaso sai an yi wannan gurin da kai tun da aka halicce ka ka shaki iska ka zama mutum ka huto shi kenan sai an yi wannan taron da kai sai an yi taron wannan da kai dole la muhalat wa uridu ala rabbika saffan لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا za a bujurto gaba ɗaya zuwa gurin ubangijinka ya Muhammad sahu sahu Allah zai ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marra kun zo mana kamar yadda muka halicce ku halitta ta farko huffatan urratan burla ba takalmi ba tuhuwa ba kaciya burla haka zaka tashi tik ka tsaya gaba ga ikon Allah ai gudu ai gudu aje a tattaru taron mahashar kenan walan naji allakum mau'ida kun yi zatan ba zan muta muku ba alƙawali ko wasu suna zatan ai shi kenan daga duniya sai Kaduna sai ka more ka hole ka ji daɗi ina daga duniya sai kabari daga kabari sai tashin kiyama wannan abu shine yasa kullum mai imani in ya tuna zuciyar shi take karaya wannan abu shi yake sa mutane suna kuka a cikin salloli wannan abu shi yasa mutum in yake banta shi kadai in ya tuna irin wannan abun wanda dole sai an yi shi da shi zaka ga iya kuka iya koma ga ubangiji subhanahu wataala zunubi ɗaya in ka tuna wanda baka san ba wannan zunubin Allah zai banka ka cikin wuta shekara aru aru saboda shi shi da ya halicce ka shine ka saba kuma yasa kuma babu wanda ya sai ya tsamo ka eh babu wanda ya sai ya tsamo ka wannan abu yana tada hankalin mutane sai mi Allah ya ce la tara fiha iwajan yau mai zin yattabi'una da'iya
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا
يوم إذن يتبعون الدائية a ran nan ne za a bi mai kiran wannan da zai yi shelan shi wannan mala'ika gaba ɗaya la'i wajala babu wanda zai karkace mishi ku yi kaza kawai gaba ɗaya an bi bi ake kawai tattaruwa za a yi gaba ɗaya kawai babu wanda ya sai kiya ka ce baka zuwa mana ka duke mana ka zame mana ka ce kai ka ba ka je ba mana dole yace Allah yace wa khashatil aswatu lirrahman zaka ji saututtuka muryar mutane ta kaskanta zuwa ga arrahman fala tasma'u illa hamsa baka jin komi sai gunguni rada ƙananan magana kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan zaka dinga ji babu wata magana wadda zaka ji sai kankanan maganganu da ƙasa ƙasa yo annabawa kansu me suke cewa annabawa kansu suna addu'a suna Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim to Allah ka tsirar da mu Allah ka tsirar da mu Allah ka tsirar da mu Allah ka tsirar da mu wannan annabawa ne annabi ne wanda Allah ya aiko to ina wa kai ina wa ni ina wa ke jagal jagal da bamu san ba yanda zamu mutu la haula wala quwwata illa billah Allah gafarta mana alhams ita ce as-sautul khafi magana ilkarma kamar rada babu wanda ya isa yi magana la ya takallamuna illa man لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال توابا
babu wanda ya isa yi magana sai wanda Allah ya bashi izini kuma ya yi magana ta daidai wadda Allah ya sashi ku duba fa ba wanda ya isa yi magana a wannan taron a wannan yanayin sai wanda Allah ya bashi izini kuma ya yi magana daidai wadda Allah ya sashi ai kuskure ne babba tun yanzu a duniya ka ce kai wani ya cece ka ka ɗauki ma ka ce ka ka ayyana wani ya cece ka kuskure ne wanda yake shi ne shin yana cikin wanda Allah zai ba magana ya yake dan kuma in yana ciki ma kai Allah ya sa a sa ka kai kai a cece ta a cece kan kuskure ne wanda yake shi ne saboda mutane suna cikin wani irin balbalin bala'i da cikin wata irin musiba za a tattaru gaba ɗaya a zo gurin annabi adam ya abul bashar ya nabi la ya kai ne farko kai ne babanmu ka je kama Allah ka roki Allah Allah a yi lissahi dai kowa ya san inda yake wai yanzu wadancan na a yi lissahi ne ana cikin wani matsayi na masiba ne wai a zo a yi lissahi ma tukwana yanzu zancen na a zo a yi lissahi kowa ya san inda yake ne Allah ya manta da mu an yi tsut an shiga wani irin hali annabi adam ya ce ina ina zan iya ni da aka ce kan in ci itaciya na je na ci wallahi ba na iya ba a tattaru gaba daya a je gurin annabi musa ya ce ba ya iya ba gurin annabi nuhu annabi isa duka a je gurin wannan annabawan kowanne yana kawo hamzari shi hu ba ya iya ba nafsi nafsi shi hu ta kanshi yake a ran nan sai a zo gaba ɗaya gurin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad zai ce ana laha ana laha ni ke da ita yau ni ke da ita yau wanda ke san na yau ni ke da shi sai ya tashi annabi ya ce zai tashi ya je gurin ubangiji ya faɗi ya yi sujada ya faɗi ya yi sujada sai annabi sai Allah ya ce mai ya Muhammad irfa rasak ya Muhammad daga kanka wasal tu'ta washfa'atu shaffa tambayi abin da kake so a baka kai nemi ceto amma a baka kai ceton ana cikin wannan matsayin annabi zai ceto a zo a yi shari'a Allah ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa
na'am وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأما له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin yanayin wannan sai Allah ya zo waje a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ubangijinka ya zo ya Muhammad da su da shi da mala'iku sahu sahu haka Allah zai zo subhanallah saboda ai kowa sai ya ga Allah a wannan nan ganin wannan na lissahi ne ba ganin wancan bane na aljanna wanda ganin yahi aljanna daɗi wannan ganin na lissahi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu wa in minkum illa sayukallimuhu rabbuh laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu ɗaya daga cikin kowa sai ubangijin shi ya mai magana babu interpret tsakaninka sai Allah ya ma magana ya bawa na na maka kaza na maka kaza na maka kaza ya tunatar da kai da duk ni'imar da ya ma kuma ka tunato da ita a ce a kawo aikinka subhanallah wa shi a yawma idin fi jahannam a wannan ranar kuma za a zo da jahannama da ita za a zo taron kowa iya kallanta ga ubangiji ya zo da mala'iku sahu sahu ga an zargo an zo da jahannama gaba ɗaya tana da linzami nawa saba'in kowane linzami da mala'ika nawa dubu saba'in suna rike ana tahe da ita kamar wata saniya haka tana tahe ana tahe tana halumma halumma halumma ilayya kuzo kuzo kuzo kuzo ku gani ba ku bane kuka ce waje gano kwana lahiya tashi lahiya ya ruɗe ka ka manta da ubangijinka ka manta da zaka tsaya tik daga kai sai shi immal jannata immal nar in ba wuta ba kana aljanna in ba aljanna ba kana wuta hatta da 'yan arafa wadda za a dora to zama arafa da ake cewa ko bayan ɗan lokaci in an yi lissafi za a yahe musu zunubansu su koma aljanna a lahira gida biyu ne kawai فريق في الجنة وفريق في السعير kun ji su jama'a suna aljanna jama'a suna sa'ir wasu suna aljanna wasu suna wuta gida biyu ne kawai mun yi bayani a wani lokaci na tafsir wanda imam malik yake cewa dan kankan nan wanda za a ma horo dan kankan nan a cikin wuta a wankan zunubi da ake cewa shekara tamanin shekara tamanin kuma ta lahira kuma kwana ɗaya na lahira yawon kana وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون rana ɗaya a gurin ubangijinka kamar shekara dubu ne da abin da muke lissafawa shekara dubu kwana ɗaya a sake shekara dubu kwana biyu a sake shekara dubu kwana uku a haka za a yi sati a yi wata a yi shekara tamanin la haula wala quwwata illa billah ai wutan nan Allah kiyaye wallahi irin wannan gurare suna karye zuciyar mutum irin wannan gurare shine wani salaf da ya kalli uwarshi yace ya umma ya Allah ya take kunti a kima yace ya uwata daman ba karara ce ke daman biki aihuwa daman ba a yoni ba ni dai daman ba a yoni ba waja'a waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin يومئذ يتذكر يتذكر الإنسان وأنى له الذكر a ran nan mutum zai yi tunani dama na yi kaza dama na yi kaza dama na yi sallah da jama'a dama na yi azumi dama na yi saraka dama na je ganin mara lahiya dama na sulhu da mutane dama na yi qur'ani na yi karatun qur'ani dama na mai da duniya ta ibada Allah wa anna lahu dhikra amma tuna ba ta mai amfanin komi wannan abin da zai tuna daman daman daman fatal awan lokaci ya wuce wa anna lahu dhikra yaqul ya laitani qaddamtu li hayati zai ce kai na daman na kaddama abin kirki a cikin rayuwata daman nayi abin kirki a cikin rayuwata ya laitani qaddamtu li hayati sai a ce mai me ويومئذ لا يعذب عذابه أحد a wannan rana Allah ya ce azabar da za a mishi shi ba a ma wani kowa da tashi salon tashi gwalgwadon zunubinka gwalgwadon gidan kasanka mun sha bayani a nan gidan mutanen da yake ko jahannama lazza huttama sa'ira sakar jahim hawiya gwalgwadon inda kake gwalgwadon azabarka ita za a ma babu wanda ya isa ya cece ka to kaga duka irin wannan ahwal ne na tashin kiyama wanda na Allah salamu wal afiya muna roƙo Allah ya kiyaye mu sai Allah ya ce idan aka biyo mala'ikan mala'ikan nan ai ya faɗi aka yi gaba ɗaya fala tasma'u illa hamsa ba ka jin wata magana sai gunguni da ƙanƙanan murya kaɗan kaɗan annabawa kansu suna Allahumma sallim sallim ya ubangiji ya Allah ka tsere da mu ka tsere da mu addu'ar annabawa kansu gaba daya la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba babu wanda ya sai magana sai wanda ar-rahman ya bashi izini zai shi ma faɗa ta daidai to yawma idin يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
to anan magana take ku duba wannan ayat da kyau Allah ya ce yawma idin a wannan ranai la tanfa'u shafa'atu wata ceto bata amfani babu wanda ya isa yayi wani ceto a wannan ranai illa man ajina lahu rahman sai wanda Allah ar-rahman ya bashi izini wa radiya lahu qawla ya yarda da fadar da zai fada aka bashi izini ya ceci wane ya ceci wane yayi kaza yayi kaza sai shi shi yasa muka ce kuskure ne babba ka ce kai wane zai cece ka tun kana nan duniya ka dinga tsaman wane ka allaka lahirarka a wani wata halitta kowane ne shi kowane ne shi kai kawai ka zamna baka aiki shikenan wani zai cece ka a ina ai wallahi tashi kada ka kuskura ka dogara to ai ma akwai wani abu Allah subhanahu wata'ala yace wasu mutane a cikin Qur'ani fa ma tanfa'uhum shafa'atu ما shafi'in تنفعهم شفاعة الشافعين kaji wannan aye ceton masu ceto ba su am- baya musu amfani to ɗaya kenan ceton wanda za su zo su yi ceton ba zai musu ba amfani kenan ban da su za ka bi in ka je can gaba za ka ji hal inda suka ce famalana min shafi'in wala sadiqin amim ai mun yasa mu ban mu da wani wanda zai cece mu ban mu da wani aboki wanda yake masoyi to falau anna lana karratan fa nakuna minal mu'minin da mu koma duniya mu zaman to mu ne mu ma sai Allah ya ce walau ruddu go walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadibun ko an maida su duniya da sun aikata abin da nan da suke yi kawai ƙarya suke da ka shaƙi lahi- da ka shaƙi daɗin duniya sai ka manta da gamuwa da ubangijinka da ka shaƙi jin daɗi misali in- idan mutum bai da lahiya kun san babu mai ganin jin daɗin lahiya sai wanda bai da lahiya as-sihhatu tajun ala ru'us al-asiha wa la yaraha illa al-marda ita lahiya hula ce ta girma kuron ce akan masu ita ba mai ganin hula wannan tajikin hula sarauta sai mara lahiya ko ciwon kai ya dame ka ya kake ya kake ga gasu nan suna harkokin su ko aka kai kuma kaka kake ko ciwon kai ya dame ka ballantana na wannan cututtukan na zamani shine can estoma shine can diabetes shine can menene tension shine can da tension ba sai tsahi ba yanzu har yara a dinga ifo da ifer sama da ƙasa ga su nan dai barkatai ka rasa abin da yake ma daɗi to ashe wanda bai yadda wannan Allah zai tambaye shi ni'ima ta lahiya yaya yayi lokacin da yake da ita ita wannan ni'imai ta lahiya to Allah subhanahu wata'ala yace ya alamu ma baina aydihim يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما Allah ya ce to ku sani ya alam ma baina aidihim Allah shi ya san abin da yake gaba gare su abin da muke ciki a yanzu Allah ya sani shi ne gaba gare mu duk abin da muke ciki Allah ya sani wa ma khalfahum da abin da yake bayan su wanda zai zo mu a gaba duk ya sani Allah ya san wannan abin da zai zo baya nan da minti biyar baka san ba abin da zai yi ko sai Allah ya sani yana daga cikin mafatihul ghaib su guda biyar a karejin suratul luqman mun sha bayanin su ko to wannan kenan sai ya ce kuma mi wallahi fituna bihi ilma kuma ilimin wannan bai ya kewaye shi Allah ya sani ya san komi da komi akan wannan sai mi Allah ya ce وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما
wa anatil wujuhu ai huskoki za su kaskanta su kaskanta zuwa gawa lil hayy zuwa ga rayayyen sarki shi rayayye Allah rayayye wanda rayuwa sifa ce ta shi alqayyum mai tahiyar da ayyukan bayi matabbaci kenan rayayye mai tahiyar da ayyukan bayin shi gaba daya wa qad khaba man hamala zulma a yau duk wanda ya dauko zalunci khaba ya tabe duk wanda ya dauko zalunci da aka kyale shi to ya tabe a yau Allah kiyaye mu da tabewa ka san mutane kamar yadda Allah ne yace fala tahsabanallah gasilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar kada kai zaton ubangiji ya marabkani ne ya manta da abubuwan da waɗanda suka zalunta suke yi suka zalunci kansu suke yi a'a iya dakata musu ne liyawmin ga wata rana tashkhasu fihi al-absar ganunuwa idanuwa fuskoki za su kaskanta zuwa ga Allah subhanahu wataala kowa ya rikici kowa ya imota nafsi nafsi daga kaga babanka ka kauda da gudu fintin kau babu zancen ka dawo ku gamu daga kaga uwarka ka tsere mata daga kaga wane ne ka tsere wai kun san me yasa tsoro kake kal aje akwai wani haƙƙi da Allah ya ce ka ba baban naka baka ba shi ba sai ka tsere ji kake ka tsere kala ɗauko ladanka a bashi tsoro kake akwai wani haƙƙi na biyayya ga uwa baka biyayya ba ga ita sai ka tsere ji kake ka tsere kala a kwaso ladanka a bata shi lahira gide da da kuɗi ake biya kaga ai da shi kenan ko wasu sun da shi kenan wasu sun biya su wuce amma shi da me ake biya da aiki ake biya da lada da zunubi su ne abun biya duk wanda ya ɗauko zalunci ko mun kankanta shi sai an biya shi sai ya biya mutumin da ya ɗauko a kai shi ko mun kankanta shi za a tsaida ko a muku lissafi a ɗauko ladanka a bashi in ku baka da lada daman sallar taka buga-buga kai da kanka kaje kana bin wasu ko wani limamu wanda bai iya ba mafatiha domin akwai wanda ba a bi sallah akwai wanda ba a bi sallah duk limamin da bai iya ba fatiha sak ba abin shi sallah eh mana to shi ma sallar shi bata amsu balle ta ka kaka kenan shi ma sallar shi bata amsu ba yaushe ne muka zana a karatuka nan gurare ke da kai kuskure a cikin suratul fatiha wajen guri biyar ko shida wanda kuma masu canza fasara daga cikin su irin su iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako ya Allah da yau sai iyaka na abudu iyaka shi ko hasken rana ne iyaka ba su yi ba shadde hasken rana muke bauta ma hasken rana muke neman taimako haka kacewa to kana gani Allah ya amsa sallaka da limamin da bai cika ruku'i bai daidaita ba ruku'in shi sak bayan shi da limamin da bai cika sujada da limamin da iya karatu yana ringeje rawa kawai rawa ce disco ce yake mana nas'alullahi salamu wa alaihi wallahi alazim za ka yi mamaki kaga ana ji alhamdulillahi rabbil alamin ana haka ana haka ana haka sai an je wala dalin wala lalin din aka zo sai an yi kamar a wayoyo kuma a koma action action ita ko ita ko nutsuwa farilla ce wajibi ce a cikin sallah salafus salih an same su a daga cikinsu akwai wanda iya sallah a ɗaki rabin ɗakin ya faɗi bai sani ba a daga cikinsa akwai wanda tarihi ya nuna iya da makeduwa aka ce kal a kun san makeduwa yanzu babu ita ta warke ta amin wajen ko mai kama yatsa wanda mutum ya ra'o gurin ma ka gudu takalmin shi ma kuma kasa sai ka wannan aka ce a bar shi sai iya sallah iya sallah aka cire ta bai sani ba me za ka ce almusalli yunaji rabba mai sallah yana munajati ne da shi da ubangiji shi zuciyar shi ta tahi zuwa ga Allah ka wohinta da duniya da abin da ke cikinta wastagil bi muraqabati maulak ka shagala da muraqabar ubangijinka alladhi tusalli li waja wannan da kake sallah saboda shi shi yasa ko da yaushe aka yi sallah aka wuto daga masallaci kowa ladan shi daban ne wannan yahi nutsuwa wannan yahi komawa ga Allah wannan yayi ruku'i mai kyau wannan yayi sujada mai kyau wannan buga buga ne wannan tare ma suke da liman kin sai ka ce shullu eh tare za su yi ruku'in tare za su taso tare za su yi sujada bai yi da sallah wannan ya kamata a karanta da kyau eh sa'an liman ba wanda tare suke yi da liman da wal liman wanda sai ma yayi liman in ya iske shi liman daga ya ce Allahu rabbana walakal hamdu ko kamun ya kai sujada shi ya kai sujada liman a can zai iske shi bai da sallah shi ba bai da sallah da wanda yake rigayar liman da wanda suke yi tare da liman dukka ba su da sallah waye me yi tare da li- waye yake da sallah kanan liman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ila al-imam li utamma bihi an sanya liman dan ayi koyi da shi idan raka'a farka'u in yayi ruku'i tukwana ku yi ruku'i wa idan rafa'a farfa'u in ya dago tukwana ku dago wa idan sajada haka za a yi ta yi kawai ba ku dinga tahiya ba da da shi kuna tahiya kuna hayye hayye ida sa wani liman ida ga ya ce as-sala kamun ya ida ma wani ya ce salamu alaikum salam ya ida shi khalas wai ka ce dai wani abu ne da sai aka ɗora mai yayi dai ya wayar yayi dai ya- ya huta ya tafiye shi ka yi sallaka buga-buga wadda kai kanka da galgalalla ba a karfa ba an zo lissahi da kai da wanda ka zalunta kawo ladanka a bashi bakka da shi sai a ɗauko zunubin shi a ɗora ma lodi a maka lodi a maka lodi a maka lodi kowane ne man hamalar zulma ya ya ya- haba Allah ya ce ya tabe menene gaba ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man ya amal minas salihat amma wanda ya yi daga cikin aiki nagari mun ga sharɗin aiki nagari ko aiki nagari wanda Allah yake so sai ya cika sharaɗin nan guda uku na farko sai aikin musulmi na biyu sai ta almutaba'a karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi ya koya maka haka kai na uku sai ka yi shi da ikhlasi ba dan wani ba kai domin kowane ne shi halitta bai isa ba ka gwada mai abin da kake ma mahalicci ka ɗauke ta ƙa'ida in ka ɗauke ta ƙa'ida wannan to baka yin shirka shirkan nan da ake tsoro ka ɗauke ta ƙa'ida in kana so kakka zama mushriki duk abin da sai mahalicci za a ma to abin halitta abokinka na halitta bai isa ba ka mai wannan shi kenan zancen daman da mahalicci ne da abin halitta shi Allahu sunan shi Allah da mutane kowane ne shi ko annabi ne fa ba a mai abin da ake ma Allah da mutane da mala'iku ko jibril ne ba ka mai ba abin da kake ma Allah da aljannu kuma da mi da tsuntsaye da dabbobi da ruwa da itace da abubuwa masu ke ƙasa wai halittu da ƙwari duka wannan mu ba halittu ba ne duka mun tara halitta mu duka mu abokai ne na halitta an halicce mu wa ya halicce mu shine Allah to duk abin da zamu ma mahalici tsakanin mu duk wanda ya ma wani yayi shirka ya zama mushriki kun ji yanda bayani abin da zamu ma mahalicin mu wani abokin mu na halitta bai isa ba mu mushi kowane ne shi sannan kuma aikin sai ta karantarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan duk aiki na a gani na bai a musulunci a gani na kaza ai yana da kyau a a gani na a gani na ai ayi kaza ayi kaza ga malaman nan na yanzu yan tsubbu na sallallahu salamu wal afiya daga ka zo a ce ma ka yi ka je ka samu tsatsakin dare ka yi tsaye ka yi wace ce la haula ka yi kafa dubu da tsari da dubu da tsari da goma sha ɗaya da a waɗi ma wani adadi barkatai wanda kai kanka ka san baka iya ba baka iya ba to mala ce to eh sai a bada wani abu akwai wanda za su yi, za a maka eh shi kuma kawai zance ne a zare ka a huta Allah kai yake so ka tashi ka bauta mai Allah yana so kai ka kusance shi Allah yana so ka tashi da dare kai ta roƙon shi Allah yana so ka zub da hawaye ka yi kuka don tsoron shi domin idanuwan da ta yi kuka ba ta ƙonuwa ranar kiyama don tsoron Allah ka kusanta da mahalicinka subhanahu wa ta'ala wanda ya irin wannan aikin aiki na alheri duka in sharaɗan wannan hobbes ciko ba amalin salihatu bane ba ba aiki bane managarci mu ɗauka misali kahurai ba suna ba ziyara ba suna rabon taimako ba a raba a bar abin mai da shinkafa da menene a raba duka abubuwa na alkhairi to Allah ya karba aiki banza suka yi a lahira ba su da koyi kamar yadda hadisi ya tabbatar daga cikin kahurai duk wanda ya abin kirki Allah zai ƙara yassara mai wani ɗan jin daɗi na duniya a ƙara mai an biya shi a lahira wuta zaya eh ai- aiki managarci sai kai sai kana musulmi sai kai aikin da karantarwar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kai aikin bil ikhlas dan Allah ba wani bai tilasta ka shine sharadin a'mal salihat in wannan sharadin ba su haɗu ba to ba ka yi ba aiki managarci baka daga ciki Allah ya ce wa man ya'mal min salihat duk wanda ya aiki daga aiki managarci wa huwa mu'minun yana mu'mini mun yi bayanin arkanul iman ko guda shidda sai Allah ya ce fala ya khafu zulman wala hadma ai baya tsoron zalunci shine a kwace aikin nashi gaba daya a ba wani wala hadma hadma kuma baya tsoron a kwace wani abu daga ciki aiki domin shi da zalunci kwacewa ce duka shi kuma hadma a kwace wani abu daga ciki ba a kwace ba duka amma a kwace wani abu wani abu bai ya zawa hannun wani sai da shar'i guda uku da muka zana shar'i guda nawa ne imma ka saida mai imma ya mutu ka ci gado imma ya saya wannan shar'in guda uku ko saida mai kai ya koma wannan hannun ya koma wannan hannun ya saya in ma ka bashi kyauta ko taraka in ma ka mutu ya ci gado in ba wannan sharɗin ba suka haɗu duk wani abu ya koma hannun wani abu ya zama zalunci sai ka ɗauko shi ranar kiyama komi komi na rayuwa in wannan sharɗin guda uku bisa haɗu ba sai ya nayi shikenan ya huta daga wannan hannun ya koma wannan hannun mulkiyar ta canza a'a kyauta ya bani ko saraka shi ma mulkiya ta canza a'a ina gadon shi ya mutu na ci gado shi ma mulkiyar ta canza in ba wannan ba duk ta hanyar da wani abu ya bi wani wuri ya koma daga wannan hannun ya koma wannan hannun sai ya ɗauko zalunci kenan wannan sharɗin su ne kawai guda uku to wanda Allah subhanahu wataala ya ce ba za a kwace mishi ba aikin shi gaba ɗaya a zalunce shi kuma babu hadama babu tawaya eh, yankin wani zalunci gaba ɗaya za a cika mai aikin shi gaba ɗaya sai Allah ya ce mai وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يهدث لهم ذكرا
to dukkan wannan abubuwan da ake faɗi dukkan wannan bayani da ake yi Allah ya ce kazalika wa kazalika haka ne anzalnahu qur'anan arabiyyan muka sabko shi alqur'anin wannan balarabe da harshen larabci qur'ani balarabe ne da harshen larabci sannan kuma akwai a wasu tafsirai za ku ji an ce bilisan ahal faris ko bis- bilisan rum bilisan kaza bilisan kaza ai kaza ake cewa da harshen farisawa sai suke ba da bayanin cewa ai larabawa sun zamna da kabilu kala-kala sun zamna da farisawa sun zamna da, da, da, da, da romawa wannan kalma isilinta rumu ce sai aka ɗauko ta laraba suke aiki da ita kamar yadda harshen ya gamu da harshe ba ana cuɗanya ba mu yanzu da hausa ai akwai kalmomi da dama wanda ba hausa ba ce in ka ce bokici hausa ce ingilishi ne bokici ingilishi ne in ka ce albasa larabci ne albasal almajiri almuhajir larabci ne alkaki alka'ak eh akwai wani doktor na hausa da ya bayani ya ce duk kalmar da aka fara ta da al a cikin hausa to larabci ne isilin duk kalmar da ka fara da al a hausa to larabci ne allo allo to kunga a nan gurin sai a ce kenan hausa ta ɗauko daga ina daga cikin larabci wani wuri kuma hausa ta ɗauko daga cikin english da yawa harshe yana ɗaukuwa ko ma ba daga faranshi ba ko larabci ko wannan daga tsakaninmu ma da zabarmanci da barmanci da da da da minene kuma da tamashar buzanci da hausa zai ga duk an caccakula wasu kalmomin wannan kalma a haka suke ce mata su ma wannan ba a san mutu wanne ya ɗauki wanne suna cakulalle ne to sai suke cewa ai haka ne aka yi larabawa ma sun ɗauko daga wasu kalmomi daga wasu kalmo wasu eh, ƙabilu sun ɗauko wasu kalmomi to wannan zancen duk inda a gan shi a cikin tafsir sahihi wanda malumai sahihi kamar eh, a tabari ya ba da bayani cewa wannan zancen ba haka nan ba ne bidalil aya wannan zancen kalmutin ya ƙara cewa larabci ya ɗauki wata kalma da dalilin mi ne ayar da Allah ya ce wannan aya wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan duk abin da ke cikin qur'ani larabci ne sai dai ita kalmar ce ta ɗauka ita kalmai ita ta ɗauka ba larabcin ba ya je ya ɗauka kuma ba wannan ba ma ai akwai guri da dama inda Allah ya kawo eh, inna anzalnahu qur'anan أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون cikin suratul yusuf ko kuma kadalika anzalnahu hukuman arabiyan ayoyi da yawa ya nuna cewa alqur'ani shi kawai larabci ne duk wata kalmar da ta zo ba a ce ba a a larabci ya dauko a a sai dai ita kalmar ta dauko ko kuma yayi a yi gaman katar a larabci haka ne sunan shi kuma wannan kalmar ma suna ce mishi haka na amma larabci bai dauko ba babu zancen kalma ce ta farisa babu zancen kalma ce ta rum Allah ya ce qur'anan magana ta kare larabci ne kawai sak la'alla sai ya ce mi kuma wa kadhalika anzalnahu فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يهدف لهم ذكرا wa sarrafna fihi min alwa'id ku duba tun farkon karatun mu muka caccanza wa'id salo na magana a dangane da labarin wuta da labarin tashin kiyama da labarin irin masiba da balbalin bala'in da za a iske wani wuri za ku ga labarin mala'ikun ne ake faɗi wa ƙalu ya maliku liyaƙadi alaina rabu ƙala innakun makithun kaga wannan bakan magana ce suke cewa ya maliku ubangijin kai ka sa ubangiji yayi hukunci a gare mu ya kaza ce ku zamna dai anan ka gani ihsa'u fiha halau ku zamna anan قال وزما- اخسأوا فيها ولا ihsa'u تكلمون fiha wala tukallimun kan wanda ya magana kaga wannan labarin hazanatu ne ake masu gadin wutai a ciki kuma wani bi za a gaya maka ita wutai yanda take yaya take yaya aka hura ta سبعة أبواب mun ji wannan yanzu ko kohohin ta guda ko guda bakwai
جزء جزء مقسوم. kowace kowa tana da juz'i abun rabanta yadda za a daidaita mata shine muka zana yanzu ko wani lokaci kuma za a ba da labarin irirrika na azabar da ke cikinta irirrika na azabar da ke cikinta wata ran za ku ji an ce azabun muhim azaba ta wulakanci wata ran a ce azaba ta abadiya ta kullun hal abada wani bi a ce muku azabun azim babbal azaba to duka wannan salo da caccanzawa a yi kaza a yi kaza me yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake mana Eh, wani bi kuma su mala'ikun da suke gadinta ai Allah me yace me ba da sifar su alaiha mala'ikatun عليها gilazun shitatun ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون kaga wannan ma wata sifa ce aka waɗi don ka ji tsoro ka canza ƙwaƙwalluwa ka komo ka koma ga Allah alaiha mala'ikatun gilazun shidatun la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru dubu kuma gana wannan yadda take mala'iku masu tsanani masu ƙarfi ba su saba ma ubangiji abin da yace su yi kuma abin da yace ayi suke yi dubu irin wannan salokin za ka ji salo kala-kala a cikin ƙur'ani na baka labari iri-iri dan zemi ne dan zemi ne min alwa'idil allahum yattaqun dan su ji tsoron Allah dan su ji tsoron Allah ku ji salo-salo kala-kala dan su ji tsoron al- Allah aw yuhdithu lahum dhikra ko wani sabon labari ya samu a cikin kwakwalwarka na canza yanayin tunani ai yanayin tunaninka ne ba ɗaya ba yanayin tunaninka na gamuwa ga Allah shi ne bai kai ba gurin da hazzaka sallalle Allah ya kama ka. Yanayin tunaninka na gamuwa da Allah bai tunato maka ba da cewa lalle lalle sai an yi tashin kyaman nan da kai. Lalle lalle sai an auna ma'auninka. Lalle lalle duk wanda ka zalunta sai an biya shi. lalle lalle immal jannata imman nar to ana c- canza salo ana canza salo na azaba da bala'i da masifa da mala- da labarin mala'iku da labarin ita wutar yanda take da labarin kohohinta da labarin yanda ake cikinta da longa za a tura su gaba daya Allah ya ce la'allahum yattaqun aw yuhdithu lahum dhikra la'alla za su ji tsoron Allah su bi Allah su ma Allah ta'a ko kuma su canza tunani tunaninsu ya komo su koma ga Allah subhanahu wataala sai mi gaba فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق الله سبحانه وتعالى الملك الحق mai mulki na gaskiya mai mulki na gaskiya kenan akwai wani wanda ba mai mulki ba na gaskiya su ne makhalukat mai mulki na gaskiya wane ne Allah akwai wanda ba mai mulki ba na gaskiya wanda shi tunanin shi kullum ya manta da cewa kujerar da yake sama wani ne ya tafka ya hau kuma shi ma dole ya sauka wani hau ko ba haka bane wani ne ya sauka ka hau ko kuma kai ma sauka za ka yi wani hau ko mun ta dade sai ka sauka wani hau amma mai mulki na gaskiya wane ne Allahu rabbul alamin to ta'ala ya buwaya ya girmama subhanahu wa ta'ala ya buwaya shi wannan mai mulki na gaskiya fa ta'ala Allahu malikul haq wa la ta'jal bil qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu ku duba wannan aya da kyau wannan aya da annabi Muhammadu Allah yake sallallahu alaihi wa sallam in aka kawo mishi jibrilu ake aikowa da shi da mala'iku su kawo mishi qur'ani kun san qur'ani gaba daya Allah ya sauko shi sama duniya inna anzalnahu fi lailatul إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين Allah inna فيها anzalnahu يفرق كل أمر حكيم tayyib إنا أنزلناه في ليلة القدر na'am وما أدريك ما ليلة القدر inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin cikin suratul dukhan wala jasiya cikin suratul dukhan ko jasiya wacce sura ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin fiha yufraqu kullu amrin hakim dukhan suratul dukhan mun sabko shi a cikin dare wanda yake mai albarka a wannan daren ake rarraba kowane al'amari na abun wa hikima lailatul qadar kuma a wata sura Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mu muka sabko shi a lailatul qadr kenan a lailatul qadari aka sabko shi gaba ɗaya zuwa sama duniya sai Allah yake sabko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil waqa'i ko da yaushe abu ya abku sai ayoyi su sabko su yi bayanin gurin ko kuma kamun abin ya abku ya zo sai abin ya sabko kamar yanzu wanda muka yi to ya sa'alunaka anil jibali sai aka ce mi faqul a gaba sai ai tambaye to kuma hallau ga amsa abin da zaka bada aka sabko shi da kadan kadan an gane ko to Allah subhanahu wata'ala idan ya aiko jibrilu aka sabko wannan alqur'anin gurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rasulullahi yana tsoro kal aje wani abu ya kubce ya kubce bai ida ba saƙon Allah subhanahu wa ta'ala kal aje wata kalma ta shiga ba a ida ba saƙon Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi yake gaugawar magana me take gaugawai daga in aya goma ce aka sabko daga jibril ya zo ya fara karanta mai kamun ya kai ayar goma annabi shi ya fara ya fara ya fara ya fara dan sahi kal aje wani abu to wannan abin to shine Allah ya dakatar da shi sai Allah ya ce mishi me لا تحرك به لسانك لتعجل به mu fassara wannan tukwana mu koma aya da ta yi sharhin wancan Allah ya ce mi a nan gurin ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ka shedi bari gaugawa da karatun alkur'ani kamun a ida wahayin shi zuwa gare ka an yi kuda ilaihi wa ilaika wahaya wahayu kamun a ida gaya maka bari gaugawa kana faɗi abinda zaka ce kawai wa kul ka dinga cewa ni rabbi zidni ilma ka ji addu'a wanda zaka yi ka ji fahami ina mai neman fahami ga fahamin da Allah ya ba annabi wa kulmi ne rabbi zidni ilma ilma ka dinga yawan addu'a rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma Allah ka ƙara mini ilimi ka ƙara min ilimi amma ba a je a ciro ganyen tunwahiya ba da ganyen wane ne a markaɗa a sabuwar ƙwarya a ajiye da sahe inuwa tana gabas in aka yi sai ka yi shirka shi da ka tutu kuma har da malam ka tutu a ban sha ba malam suka ce lokaci ya yi a nan za mu dakata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah shahe shi daga cikin zukatanmu ya Allah muna roƙonka don girman zatinka don iyawarka don kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabbin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah wanda suke taimaka akan watsa karatuttukan mu Allah ka yassara musu Allah ka yassara musu a cikin dukiyarsu da mu da muke yi da masu sauraro da wanda suke sauraro Allah ka biya bukatun mu gaba daya waɗanda suka aiko neman bara a da Allah ka biya bukatun su gaba ɗaya ya rabbal alamin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi liman amanu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin